akasin wannan abun ne misali idan Allah ya ce ar-rahmanu alal arshi stawa ubangiji ya daidaita akan al'arshi shin zama ne irin nawa irin wannan tunda an ce zai zo idan zai zo kuma zai zo ne akan al'arshinsa kenan tunda bai dace a ce sun rabu ba
lale marhaban da watan ramadan watan albarka watan da ake yanta bayan Allah duba da wannan ne kamfanin size and lifestyle da ke ginin rukunin gidaje na Queen Amina ke ce al'ummar musulmi murna tare da jaddada wa al'umma cewa tana nan tana ci gaba da sarrafa filayenta domin ɗaura gine-gine na zamani kamar yadda take yi a yanzu a bayan hilltop da ke mina. Ramadan Mubarak daga Queen Amina Size and Lifestyle.
Ramadan wata ta alfarma watan ibada kira ga al'umma sarkake zuciya da bauta don wata da ba za mu sake ba.
waja rabbuka wal malaku saffan saffa a wani sura kenan to anan qur'ani yana magana hal yanzuruna illa an yatiyahumullahu fi zulalin min al-ghamam wal malaika wasu suka ce a'a azabu ne da ake faɗi na girgije da zai zo me yasa Allah ya kawo girgije anan zai kawo azaba saboda ka san duk abunda baka tawakkuin zuwan shi ka gansa ya zo kafi jin in na bakin ciki ne ya fi bakin ciki in na jin daɗi ne ya fi jin daɗi misali an haɗa yanzu zafin da ake a nan mina sai a haɗa hadiri me muke tsammanin zai zo ruwa iska jin daɗi muna zaune kawai sai muka ga wuta ya fara fitowa a cikin wannan gajimaren ko girgije za mu fi jin zafi ko ba za mu ji ba saboda ɗazu mun sa ran cewa iska da ruwa zai zo shi yasa da muka gani sai za kafirai da suke cewa haza aridun mumtiruna a wani sura cewa a ga wannan ga ga girgije nan ya zo ruwa ne zai zo Allah ya ce a a rihun fiha azabun alim ba girgije bane azaba ne mai radadi zai zo ya same ku tudammiru kullu shay'in bi amri rabbiha tana dammara duk abin da ta samu da izinin ubangijinta duka za ta gama da shi fi zulalin minal gamami ko da a nan ma duniya kana sa ran cewa ka tarbiyyantar da yaro ya tashi ya girma amma sai ka ga da ya tashi kana sa ran zai baka kuɗi zai kula da kai amma sai ka ga ya sa maka bakin ciki bakin ciki ya fi kama ka inda kake tsammanin misali kana da maƙiyi kana tsammanin wannan maƙiyin kana tsammanin wannan maƙiyin zai wahalar da kai zai cuce ka sai ka ga amma maƙiyin nan ya zo ya same ka ya baka kuɗi ya baka mota ya baka gida za ka fi jin daɗi fiye da yadda in masoyinka da yama saboda baka taɓa tawakku in za ka samu sharri alheri a wajensa ba ya baka alheri baka taba tawassu in zaka samu sharri a wajensa ba ya baka sharri to sai sa malamai suka ce anan Allah ya kawo ne hal yanzuruna illa an yatiyahumullahu fi zulalin min al-ghamami wal malaika wa qudiya al-amr lokacin da wannan in azaban ne yazo to aiki ya riga ya gama ma'ana duk maganan da ake yi fa ana magana ne da wanda suke sauraron alkur'ani yanzu ana magana ne da wanda mutuwa bai zo masa ba yanzu ana magadan su wa'incan mutanen da suka wuce an riga an gama magana da su in ma gaskiya ne in ma ƙarya ne sun riga sun je sun gani yanzu mu da muke raye mu ne ake magana kafin kudiyal amru ya zo wa kudiyal amru idan wannan abin ya zo in kun ga Allah ya zo a irin zuwa da ya shafi nashi wanda kai naka ka saurara ne kamar da aka tambaye imamu malik cewa ya Allah ya daidaita akan al'arshi kana da wani magana ne a kai ya ce wal'istuwa'u ma'alumun walkaif majhul wal'imanu bihi wajibun wasu alu alhubida ya ce in aka ce al'istuwa'u ana nufin shi Allah ya san ba wanda yaren larabci bai san ma'anan istiwa'i ba wal kayf majhul amma ya ya zauna gabas yake kallo arewa yake kallo yamma yake kallo ya zaman yake ya ya daidaita akan al'arshen wannan dukansa majhul ne wal istiwa'u majhul was su'alu anhu bid'a tambayan wannan abun ba wanda ya taɓa yi a mutanen farko ni da kuke tambaya na bid'a ne kuma wal imanu bihi wajibun kai imani da Allah yana da al'arshe wajibi ne to shi ma anan da zuwansa da ya daidai da shi wa qudiyal amr idan Allah ya zo to fa magana ta gama idza ja amruna wa faratan nur ko kuma ja amrullahi ata amrullahi duka dai wannan abubuwa idan suka zo to haƙiƙa ɗan adam ya riga ya tabbatar da ƙarshensa ya zo a ƙudiyar amru wa ilallahi turja'ul umur sani shi Allah duka wannan abubuwa su ne za su koma masa duka abubuwa wajen Allah suke komawa da ayyukan mutanen banzan da ayyukan mutanen kirkin da wanda aka kawo musu da wanda suka shiga filmi kafatan din da wanda ba su shiga ba da wanda aka kawo musu littafin fa in zalaltum da wanda suka zame din da wanda ba su zame ba duka wa ila Allah turja'ul umur zuwa ga Allah ayyukan su za su koma
ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله فإن الله شديد العقاب
سل بني إسرائيل كما آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب آه يا الله ينا تنباع الله ينا مجنى يا رسول الله ko kuma ku tambaye banu isra'ila mana tunda ai a wani waje Allah yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'al alladhina yaqra'una alkitaba min qabl idan kana shakkan abinda muka kawo maka ba daidai bane to ka tambaye wanda suke karanta littafi kafin kai mana to shine Allah ne yake tambaya ku tambaye banu isra'ila sal bani isra'ila kam atainahum min ayatin bayyinah wasu irin ayoyi ne ba mu ba su ba bayyanannu wanda suka ƙi ɗauka suka ƙi biyayya salbani isra'ila kamata inahun min ayatin bayyana ku tambaye banu isra'ila in littafi ne mun kawo musu littafi in annabi ne mun kawo musu annabawa in duk abu in wannan ya zo ya tafi mu kawo musu wani in wannan ya zo muka tafi ya gaban misali ga annabi isa nan shi ne wanda annabin da kafin annabi muhammadu duk wani ayoyi da ya kamata su gani a wajen annabi isa sun riga sun gan shi sun ga aya annabi isa ya raya matattu ya buɗe wa makafi ido ya sauko da abinci daga sama manna wasalwe ya tada musu tsohon annabi ya tayar musu da ɗan annabi nuhu ma daga cikin kabari to duka wannan kam atainahum min ayatin bayyina wasu irin ayoyi ne ba mu basu ba kuma muka basu injila da annabi isa ya zo da ita to fa bayan wannan da muka basu suka kiyarda da ita dan annabi isa daga zuwa ya musu bayani cewa inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu وأوصيني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا وسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا كما أبن يزوج يا مسويته يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم يا كو بنو إسرائيل ni dinnan annabin Allah ne a gare ku amma me ya faru daga an kawo wannan ayan sai su ce a'a wani aya sai ta aya na ƙarshe da suka kawo suka ce muna roƙonka ya isa ibn maryama suna gaya masa cewa ya kai isa ka gaya wa ubangijinka an yunazzila alaina ma'idatan minas sama'i ya saukar mana da abinci daga sama mu ci saboda hankalinmu ya kwanta sai annabi isa ya yi addu'a Allah ya ce to ka gaya musu qala Allahu inni munazziluha alaikum ba matsala ba dai kuna so ba to zan saukar muku da wannan abincin amma wanda ya kafurce zan masa azaba fa inni u'azzibuhu azaban la u'azzibuhu ahadan min alalamin zan masa azaban da ban taba yi wa wani ba daga cikin mutane me ko ya faru ai ba wai ayoyin Allah ne suka nemi su yi baranta da kansu ba a'a hatta annabin Allah sun nemi su kashe sai Allah yake cewa wa man yubaddil ni'matallahi wane ne zan kawo masa ayoyi irin wannan na ni'ima ya canza su wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'atu duk wanda Allah ya kawo masa wasu ni'imomi ya canza in aya- in littafi aka kawo ya batar ya ce baya so in annabi aka kawo ya kashe banu isra'ila sun taba kashe annabawa guda ɗari ba ɗaya a rana ɗaya ma'ana suka kashe su a ranan suka buɗe kasuwa a ranan ma'ana su a wajensu ba wani abu aka yi ba wasu mutane ne suka zo su kawo mana tashin hankali a cikin garinmu kuma mun yi maganinsu wa man yubaddil ni'matallahi suka baddala ni'imomin Allah da ya kawo musu min ba'di ma ja'atu to shi fa Allah in ya kawo ni'imomi kuka canza to fa inna Allah shadidul iqab sani shi Allah shadidul iqabi wato mai tsananin azaba ne a lokacin da ya kama zai Allah ya kiyaye mu
زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب زين للذين كفروا الحياة الدنيا حياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب أنا زين المزين إما الله نه إما شيطان نه duka dai yana komawa zuwa ga Allah ne a wani waje Qur'ani yana cewa wa zayyana lahumu shaytanu a'malahum shaidan yana kawata musu ayyukansu to anan zuyyina lil ladina kafaru hayatud dunya hayatud dunya su kafirai shaidan yana kawata musu ayyukan da suke yi ba ganin sa suke yi mummunan abu ba kamar yadda muka fassara cewa wala tattabi'u khutuwati shaidan din daga cikin khutuwatin akwai al-israr da tasghirud dunub ma'ana ya sa ka ka dinga yi kuma ya kaskantar maka da aikinka cewa ba wani abu ba ne to a nan daga cikin ƙawatar da aikin ne zai gwada maka a yanzu alkur'ani tun da ya zo wanda suka rike shi sun haɗa jirgin sama sun haɗa jirgin ƙasa sun haɗa mota ba su yi ba don haka wanda yake kallon mu kullum yana gani alkur'ani fa kaman ana yin shi ne don kawai samun wani abu a duniya lahiran ma kuma to gashi nan dai bayan da alkur'ani shi ya kamata a yi wa rikon da ba a yi wa kowane littafi ba sai sa a nan duniya daga cikin yawa musulmanmu sun fi ganin mutuncin kafirai wanda Allah ya ba wa aran duniya akan mutuncin malaman alkur'ani ma'ana yanzu da za ka ce wani mu je amerika mu je ingila garin kafirai mu je ka ga irin kayayyakin da aka kawatar yadda duniya ta ci gaba ka samu wani ka ce masa mu je saudiya ko mu je murtaniya ko mu je wani kasan da ake karatun musulunci ka ce zo mu je murtaniya mu je kasashen sahara ka ga yadda ake karanta muktasar khalil ka ga yadda ake karanta shadibiya ka ga yadda ake karanta qurtubi ka ga yadda ake karatun tafasir ka ga yadda ake yi wa addini hidima kwakwalwarsa sai ya fara zuwa kan na duniya kafin ya zo kan na lahira kamar ka tambayi Allah ne me yasa haka yace zuyyina lil ladina kafaru hayatud dunya an kawata musu rayuwar duniya kuma ma ba nan ta tsaya ba wa yaskharuna min alladina amanu suna yi wa wanda suka yi imani izgili wanda suka rike to kai yanzu shekaranka kaza kana koyar da alkur'ani kana koyar da tafsiri kana koyar da kaza ka gaya mun wani abu da ka ci gaba me kake da shi ni kuma kalle ni na gama makaranta mai tsada na yi boko na je abuja na zama sanata ko na zama gwamna ko na zama wani abu shigo gidana ka ga motoci ko kuma ka ga mai kuɗi daga ya ga malami baya son ganinsa to kaga mutanen nan yanzu ya zo ya tambaye ka wani abu ne yanzu ya tambaye ka kuɗi ne baya ba sa son ganin wani abu da ya shafi a cewa na malami ne amma da zai ga wani mai kuɗi ko ba kuɗin zai ba shi ba yana Allah Allah ya matso kusa da shi misali ɗan duniya ba ya ga ya yi hoto da mai kuɗi ko gwamna ko sanata ko shugaban ƙasa ko wani mai ci gaba ya fi son haka da ka gansa da wani malami an musu hoto wani malamin makarantarsa ko wani abu wa yaskaruna min alladina amanu sai Allah ya ce walladina taqaw fawqahum yawmal qiyamah su ci gaba da musu izgilin da suke musu ranan kiyama kuma su ne a samansu in an je lahira duk wanda ya mana izgili masu karatun ƙur'ani ko masu karatun addini suna musu izgili to ranan alkiyama su ne a samansu ba ma sai an je alkiyama ba wallahi wannan duniya da kake gani kafiri ya samu abinci ya ci sai da ya zuba a bola ne in ji shehi ya ce ya samu ya ci shehi yana ba da misali ya ce misalin abun idan aka dafa abinci aka ce gwamna zai zo da mutanensa idan aka zuba shi akan dayani tebur ana jira gwamna ya zo ya ci lokacin a almajiri zai iya zuwa ya ci ba zai ci ba mai gadi zai iya zuwa ya ci ba zai ci ba akuyoyi za su iya zuwa su ci ba za su ci ba amma idan gwamna ya gama ci mai gadi zai iya zuwa ya ci ko ba zai iya ba zai iya almajiri zai iya zuwa ya ci ko ba zai iya ba zai iya idan aka zubar a bola akuya za ta iya ta ci ko ba za ta ci ba za ta ci shehi ya ce da aka zubar a bola da yake kan tukunya don a kai shi bolan nan aka dafa ya yi yawa ne har ya sa ya je bola sai sa qur'ani yace man harrama zinatullahi allati akhraja li ibadihi wa tayyibati min arrizq qul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya khalisatun yawm al qiyamah Allah yace ka gaya musu wane ne ya haramta wa mu'minai bayina jin dadi a duniya qul hiya lil ladina amanu ai asali ma nayi ta dan mu'minai ne kafirai sa zube ne suka samu suka ci idan kaga cewa ka samu a kana samu a nan duniya kaga kafiri ya hau mota baka hau ba to kai ne baka tsaya yana kan tebur ɗin ka ci ba yanzu da ya zube kaga alade na ci kake mamaki ma'ana imaninka bai tsaya ba shi yasa alkur'ani da yace maka wa yaskaruna minal ladina amanu sai Allah ya ce maka wallazina taqaw fawqahum yawm al-qiyamah kuma anan qur'ani yana ce maka wato ar-rahman allama al-qur'an khalaq a can gaba qur'ani yana ce cewa walarda wada'aha lil anami wane ne sayyidul anami a duniya Allah Muhammadu shi aka saukarwa da shi da mutanansa don haka duk wanda yake maka izgili akan baka samu ba shi ya samu ka jira sai sa annabi nuhu yana gaya wa mutanensa da suke masa izgilanci Allah ya sa shi ya haɗa jirgin ruwa jirgin ruwa garin annabi nuhu da yake babu ruwa ba hadiri akan jima ba ruwa ba kan sahara ne yana ta haɗa yana ta haɗa jirgin ruwa yana haɗa jirgin ruwa kullum suka zo wucewa sai ce a'a nuhu kai kuma me haɗa ka da jirgin ruwa gashi ba wani teku bane ballantana mu ce zamu tura maka ka kai yau kuma nu abinda ta baka kenan ka hada sai yana gaya musu ai in taskaru minna fa inna naskaru minkum kama taskarun ku ci gaba da mun izgilanci gobe za mu gani da ku waye zai samu izgilancin da ake yi wa shi yasa da ya gama hada jirgin ruwan dan su ƙara bata masa rai sai suka zo duk wanda ya ji kashi a gidansa ba zai yi kashin a gida ba sai ya zo cikin jirgin ruwan yayi duk wanda ya ji kashi ba zai yi kashin a gida ba sai ya zo cikin jirgin ruwa ya yi har aka cika jirgin ruwa da kashi rannan sai Allah ya jarrabi mutanen ƙasan da ƙazuwa a jikinsu kazuwa duk inda suka taba sai kazuwa kazuwa kazuwa kuraje kazuwa wani ranar ya je yin kashi sai ya zame sai ya fada cikin jirgin ruwan nan cikin kashin nan da ya fito ya wanke kashin sai ya ga duk inda ya wanke kurajen kazuwan nan yana fita sai suka ce a jama'a maganin kurajen nan namu na cikin jirgin annabin allah nan annabi nuhu aka zo sai ɗibe kashi ake yi kowa da bokiti biyu bokiti hudu bokiti biyar ana ɗiban kashi don me yasa yau ya zama magani sai yasa ma wasu malamai suke kiran cewa udkhulu fi silmi as-silmi magani ne ku zo ku shiga cikin magani to shine anan alqur'ani yake gaya maka kai wanda kake zo ka shiga cewa زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا duk iskancin da suke yi da izgilancin da suke yi gobe za su zo za su gane wannan shine mafita ma'ana alkur'ani shine mafita malamai sun fassara asil magani magani kuma shine alkur'ani to ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة الله يتي رانا قيامة كان ai alladina amanu a wani waje qur'ani yana cewa alladina amanu min yana cewa amanu alal ara'iki yadhakuna alal ara'iki yanzurun wato idan amanu min al kuffari yadhakuna alal ara'iki yanzurun idan aka je lahira kuma ranan Allah yace zan sa irin kaima me ake nufi da kaima a tanti da abubuwan daura hannu suna kallo sai Allah ya buɗe ƙatar screen na TV minal kuffari ya hakun muminai za su yi ta dariya suna kallon kafirai yaya ya kuka ga lahiran ya kuka ganta ba ku ne kuke ta mana dariya a duniya wai mu mun kama ƙur'ani mu ne ba mu da gata ba ba abin da za mu zama iyakanmu alkur'ani iyakanmu lada da za a bamu iyakanmu kaza kaza kaza amma sanata sai dai mu ga ana yi gwamna sai dai mu ga ana yi shugaban kasa sai dai mu ga ana yi kuka ce shine dadin duniya ba to mu yau muna muku dariya sai Allah ya bude screen sai kaga dan aljanna ya dako giya ya dako duk abin da aka haramta a duniya kai kuma kana sha kana jin dadi a duniya kana kallonsa wanada ashabul jannati ashabun nari an wanada ashabul jannati ashabun nari an kad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am fa azzana mu'azzin bainahum wa la'natullahi 'ala zalimin Allah yace za mu buɗe screen mu ce wa mutanen aljanna me kuke so ne sai Allah ka gama mana komai amma akwai wanda a duniya daga ya ganni zai je ya ɗauko wani abu da ya san ba ni da gatan samu saboda ni malamin ƙur'ani ne ko ya ɗauko katuwar mota ko ya ɗibo matansa farare ya sa su a mota ko ya gina katon kamfani ya yi wani abu da yake gwada mun ni ƙur'anin da na riƙe ba zan samu wannan abun ba sai Allah ya ce to kuma yau ku gwada musu ga abin da wannan ƙur'anin ya baku su kuma in ba shi suka zo da shi ba ba za su samu ba sai ce ya abinda Allah ya ce za ku samu haƙƙan kun gan shi da gaske ne na azaba kalu na'am wallahi mun gani haka ne mu ne abinda Allah ya ce za mu gani mun gani sai su kuma sai mutanen wutan wana da ashabun nari ashabul jannati an afidu alaina min alma'i aw mimma razaqakum Allah qalu inna Allah harramahum 'ala al-kafirin su ce dan Allah ku dauko ruwa digo digo malamai suka ce ruwan digon da za a sawa kafiri burin shi ya samu ya ga digowanta ba sai ta sauka akan harcensa ba ya ga ruwan zai samu sauki dan ganin dan aljanna da yake dusu dusu yake gani shi kuma dan aljanna yana ganin dan wuta clearly saboda wutansa ba zai iya shafan arzikin da yake ciki ba shi kuma dan wuta in ya ga dan aljanna arzikinsa zai iya shafansa sai sa ake cewa ranar da annabi sallallahu alaihi sallam zai shiga wutan jahannama ya yi ceto ranar ta fi aljanna daɗi saboda arzikinta ya shiga wuta amma ba a taɓa cewa ranar da aka ɗauko ɗan wuta aka kawo shi aljanna ya yi a ɗin mutanen aljanna ba don an ciro mutum daga wuta sai an kai shi ruwa an wanke shi an wanke shi sai ya Allah zai ce ba nan na so mu haɗu da kai ba muna haɗuwa da kai hanyoyi mai kyau amma akwai hanyoyin da na lissafa maka cewa la tattabi'u khutuwati shaytan mun haɗu da kai a wajen to yau za mu wanke maka su to shine Allah yake magana a nan wa yaskharuna min alladhina amanu za su dinga yi wa wa'inda suka yi imani izgilanci Allah ya ce wallazina taqaw fawqahum yawmal qiyama amma wanda ya bi Allah ya bi littafin Allah wallazina taqaw wanda suka ji tsoron Allah fawqahum suna saman su ne yawmal qiyama sani shi Allah Allah ya akai ka ba wannan aljanna ka ba wannan wuta Allah ya ce fawqahum yawmal qiyama wallahu sani shi Allah yarzuqu man yasha'u yana azurta wanda ya ga dama ne da gairi hisabin ba da wani hisabi ba ba dan wani abu ba
كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه واختلف فيه إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلفوا فيه إلا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم كان الناس أمة واحدة حقيقة الله سبحانه وتعالى يتي متاني سنكسن الأمة ليهدى ديا فبعث الله النبيين sai Allah ya turo annabawa mubashirina wa mundirina masu albishir da aljanna da mundirina da masu gargadi da wuta a nan za ka kaddara cewa kanan nasu ummatan wahida sai ka kaddara fahtalafu fa ba'asa Allahun nabiyina ma'ana sai suka samu saɓani sai Allah ya turo tun lokacin da Allah ya turo annabi Adamu annabi Adamu yana da 'ya'ya an hawa'u in ji wasu malamai suka ce tana ta yi cikuna guda arba'in namiji na mace namiji na mace namiji na mace har guda arba'in an zauna lafiya daga wannan lokacin ba a samu saɓani ba har shekara ɗari ɗari guda goma zuwa guda dubu ba ba asallahun nabi'ina sai suka yi samu saɓani sai allah ya fara turo musu annabawa ba ba asallahun nabi'ina mubashirina wa munzirin sai Allah ya fara turo musu annabawa masu albishir da masu gargadi ba sallallahu nabiyina mubashirina wa munzirin wa anzala ma'hum kitaba bil haqqi sai ya saukar musu da littafi bil haqqi da gaskiya me ake nufi da Allah anan abinda ake nufi anan kwakwalwan dan adam a lokacin da ta zo da Allah ya kawo ta ba lallai sai Allah ya turo mata annabi ba duk kwakwalwan da ta tsabtace kanta ta tsaya a kan daidai tana iya isa zuwa ga gaskiya me yasa Allah ya kawo mana cewa mukan ɗauki ƙur'ani a bakin sayyidina umaru sayyidina umaru ba a masa wahayi amma yakan faɗi magana sai Allah ya ce ya saukar da aya washe gari ya ce gaskiya ne gaskiyan umaru da me umaru ya yi wannan tunanin da wahayi ne a'a da hankali ma'ana mutane da ana zaune lafiya kalau sai aka zo aka samu saɓani sai sa Allah da ya tashi kawowa ba annabi Muhammadu ne ya sa ya kawo magana washe gari ƙur'ani ya sauko akai ba don idan annabi Muhammadu ne ya kawo ai za ka iya cewa a'a to ai dama shi annabi masumi ne baya sabo kuma dama akan musulunci ya tashi a'a sai aka kawo maka umarun da mutane 42 sun riga shiga musulunci amma da ya yi jihadi da zuciyarsa sai da ta zama tana kamo wahayi kafin ya zo da kwana ɗaya don umaru zai ce ya rasulallahi ni ina gani a shawara na a yi kaza mu yi kaza sai Allah ya sauko washe gari ya saukar da aya tana wafaka umaru akan abin da ya faɗa akan dama Allah ya yi washe gari ayan za ta sauko amma saboda tsaftan zuciyar umaru tana iya zuwa ta kamo wahayin ballantana irin su abubakar su yanzu ne za su faɗa yanzu ne take tabbatuwa ma a kai to dama shi saɓani ba abun mamaki ba ne kanan nasu ummatan wahida fa ba sallahu nabiyina mubashirina wa munzirin wa anzala ma'hum alkitaba bil haqqi aka saukar musu da littafi da gaskiya li yahkuma bainan nasi fi makhtalafu fihi saboda su yi hukunci a tsakaninsu akan abin da suke saɓani gabanin zuwan annabawa ko littafi ma'ana da suna cewa a'a kaza ne a'a mu ne kaza
Lale marhaban da watan Ramadan, watan albarka, watan da ake ‘yanta bayan Allah. Duba da wannan ne kamfanin Size and Lifestyle da ke jinan rukunin gidaje na Queen Amina ke ce al'ummar musulmi murna tare da jaddadawa al'umma cewa tana nan tana ci gaba da sarrafa filayenta domin ɗaura gine-gine na zamani kamar yadda take yi a yanzu a bayan hilltop da ke mina. Ramadan Mubarak daga Queen Amina Sight and Lifestyle.
Ramadan wata ta alfarma wata ibada kira ga al'umma sarkake zuciya da bauta in wata da ba za mu sake ba.